بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 30 ga watan Rabi'in al-Akhir shekara ta 1440 bayan jira Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shi daga watan 1 shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata muna cikin wannan sura mai albarka kuma mun yi darasi guda biyu har mun kai gabar da wato aya ta 20 da da biyu 34 da hudu ah insha Allah ta'ala za mu dawo kan daidai aya ta 30 daidai dan darasin ya tashi muna roƙo ubangiji ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu sallallahu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا الله مدوكاكين سنكي بايان واتو نانا مريم عليها السلام تاي نيسا da wayannan mutanen nata Allah madaukakin sarki ya yi mata bishara ta samu ka ta shiga wani irin yanayi na damuwa wanda satin da ya gabata mun faɗa malamin suna cewa sau da yawa wani lokacin Allah zai ɗaukaka ka sai ya jarrabe ka da wani abu saboda haka da na Maryam ta shiga wani yanayi wanda wato duk kuyan da sai je da mala'ika Jibril ya je mata a sufar kyakkyawan saurayi inda yayi buta a cikin wuyan rigarta daga nan kuma sai ta samu juna biyu na tsawon wata tara ko takwas kamar yadda yake kira ba yake faɗa to bayan wannan kuma ta ɗauko kan bayan ta haihu wajen haihuwar ta mun faɗa akwai virus da yawa da malamai suka fitar irin su ba mu sa'idi ta haihu abin da kawai na ji ban faɗa ba a cikin durus ɗin shine da Allah madaukakin sarki zai ce wato zai ba da doka na cewa wani ya zauna a gida a rika bashi abinci kawai ko kuma ya zauna ba tare da yayi ka ta abu ba to da Maryam za a yi ba domin daidai lokacin da juna biyun ke nauyi tana jin yunwa ga kishirwa amma a lokacin Allah yake sai ta yi kura za ta ci abinci to tunda aka ce wa Maryam ta tashi to ba wanda zai ke randara ta ka Allah ke wata abinci babu shi da ruwa ke ji to alam tara anna Allah qala li Maryam wa huzi ilayki al-bid'a tasaka duruka ولو جاء أنت تجنيه من غير حزها جنته ولكن كل شيء له سبب yace alam tara anna allah qala li maryam baka ga abin da allah yace wa maryam ba wa huzzi ilayki bi jiz'in nakla tasaqadu alayki rutaban janiya to baka ga abin da allah ya ga wa maryam ba wa huzzi ilayki jiz'in tasaqadu rutab cewa wato ta jijjiga wannan kudiran sai wato ludiya ko danyen dabino ya rika zubowa walau ja an ta jini min gairi hajji da Allah ya ga dama ta rika cirowa ba da da ta jijjiga ba janatu da ta rika cirowa din walakin kullu shay'in lahu sabab sai dai kowane abu yana da da wato sababin sa shi za a yi farkon baitin ma cewa tawakkal ala rahman fi kulli amri ko fil amri kulli kai dogaro ga Allah cikin dukkan abu gaba daya amma fa ga yadda ake dogara sai ga yamma ba tawakkuli za ta yi ba tawakkali za ta yi saboda haka da Maryam ta fito rike da ɗa a hannunta suka rika cewa wannan ɗan kam kirkiro shi suka yi abin mamaki ko shakka babu wannan sai amfani a kin zo da wani al'amari wanda yake kirkirari kuma abun mamaki to shi ba mun yi magana akan ya ukta haru ya ji yar uwar haru zaton da yafi inganci shi ne yar uwar harun wannan wannan harun malaman tafsiri sun tattauna akan maganganu cewa wasu kace annabi harun alaihi salatu wasalam to da wannan yahudawa ke kalubalantar musulmi lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya tura mujira bin jawba a matsayin jakada ya je dawa a wurin kiristocin najjar barin najjar da yaje tambaye su ce bar kenan kace kun ce Maryam da uwa Harun ce wannan Harun ce saboda sun san tarihi suka kalli tarihi suka ce zai ba tambaya yin jini bai ce kana ba da ya dawo ya ga annabi alaihi salatu wasalam annabi alaihi salatu wasalam yace me kace musu yace ba abin da ya gaya musu to anan ne aka ce annabi ya faɗa amsa kawai cewa ƴar uwa ce ta annabi Harun ta bangaren ɗabi'a hali irin yadda take da kyakkyawar ɗabi'u haka annabi Harun yake da kyakkyawar ɗabi'u kyawawan ɗabi'u wasu malamai kuma suka ce a'a saboda ita wato matar Zakariya din Elizabeth da suke kawowa ‘yar uwa ce ga annabi Harun alaihi salatu wasalam kuma anan wato ita kanta mahaifiyar Maryam din ita kanta Maryam din ta zauna to wannan maganganun su ake gwaba amma da ce mafi inganci wato ba annabi Harun ake nufi ba ana magana ne akan wani Haruna daban domin suna da ɗabi'a an dai nagartaccen bawa ne kai ko annabawan bawa baya ana saka sunan to malamin ce wannan shi to bayan ta yi nuni ga annabi Isa alayhi salatu wa salam suna kai mata tambaya nan da rage ce suka ce kai fa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya zali magana da wanda yake cin mangoyo shi ne Allah ne ta so salam yake ba wanda ya taba magana a cin mangoyo in ba mutum uku ba ya kawo a dunkula a hadisi daya shine wato na farko shine wannan bawo Allah da muka karanta a riyadu salihin wanda ya mahaifiyarsa na cikin kayan da shi ta ga wani hamshakin bazaraki ya zo wucewa sai Allah ya sa ɗana ya zama irin wannan kamar wannan ya saki nono ya juya ya ce Allah ya da wazan zama irinsa ba ana haka sai ga wani talaka kayan sa ba duk ya dukun dubo ta ce Allah ya da ɗana ba zai zama kamar wannan ba ya saki nono ya juya ya kalle ya ce Allah ya da kamar sa zan zama saboda shi wancan na farko da ya zo wucewa ba tarake ne azzalimi azzalimin ba tarake saboda haka zalunta jama'a yake kwace kudin su yayi duk abin da zai wannan kuma bawan Allah ne na gantaccen bawa wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da amma yake saboda abubuwa na zahiri take kallo ta faɗi wannan wannan annabi ji mana wannan fasara sannan na biyu shine ashabul hudud da Allah yake kutila ashabul hudud annari zatul waqud lokacin da wani sarki yake tara wuta ya tattara ta idan ka zo zai tarbe ka da waka ya gawayi Allah in ka ce shi ne sarki shi ne Allah zai gane ka idan ko ka ce ba wato shi ba Allah bane zai tura ka wuta saboda haka an ce wa wannan da yin ta to da danta ita ta yi imani da Allah amma tana tausaya wa danta da ta zo sai ta yi jikkau ta yi danta kai shiru tana kallon danta kuma tana tunanin matsayin ubangiji madaukakin sarki sai wannan yaron da ke bayan da jariri da yake umma an ce alal haji akan gaskiya kike ga ya masa saboda haka tace shi ba Allah bane Allah da yi saboda kasa shi ne Allah shine ya gari na uku kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam ana iya samun wani a wani hadisin daban amma hadisi a dunkule sai kuma wancan jariri Yusuf wannan kaga hadisi daban ya zo amma wannan a dunkule su ne wayannan guda uku to nan da nan kuwa ana tambayar ta sai ce ni Abdullahi ba dai kace magana Annabi Isa ta farko ke kuma kuta ce ku ga kiristoci cewa shi bawo Allah ne atani alkitaba Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni ni a matsayin annabin Allah wa ja'alani mubarakan aina bakun kuma ya sanya ni na zama mai albarka duk inda na samu kaina wa ausani bis salati kuma yi min wasiya da na rika yin sallah shi za muka ce hatta a littafin kiristanci na gaskiya ba irin gospel din Luka da ire-iren su ba da cikin ƙarerayi a ciki in dai na gaskiya ne to akwai sallah wanda zakati kuma akwai zakka kiristoci ko yanzu mu ba ta waje suna fitar zakka ba in dai kiristan gaskiya ne to zai fitar zakka to shine ma dum to hayya mutakar ina rayi Allah yake kuma wa ran biwali ne sai ya kara ya ce bayan haka kuma ni bai biyayya ne da nagarta ga mahaifiyata saboda ita kaɗai ya sani walam yaj'alni jabbaran Allah bai sanya ni dabbiri ba azzalimi mai zaluntar mutane shakiyan kuma marashin arziki wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni yawma wulitu ranar da aka haife ni wa yawma mutu da ran da zan mutu wa yawma ub'athu hayya da kuma ranar da wato ub'athu hayya za a tashe ni wato ina ina ina rayayi kaga ko wannan guda ukun gaba ɗaya yahudi suka yi wa annabi ta kira kai cewa wato tsinan ne ne lokacin da aka haife shi aka suka dora masa tsinuwa sannan lokacin da wato zai mutu da kuma lokacin da zai tashi aka yahudi suka ga annabi isa alaihi salatu wasalam kamar yadda suke riyawa cewa wanda ya tafi da dan suna su a gurin sa annabi isa ɗan zina ne to saboda haka wanda ya tafi da ita wanda suke kira yusufun najjar joseph kafin ko eh saboda haka wannan da suke kira shi suke danganawa shi ta babu wanda suke wa annabi za ta addanci ma irin yahudi kamar yadda Allah ya gaya mana surar baya kan da muka wuce suratu ali imran saboda haka Allah madaukakin sarki ke to abinci ne gare shi ranar da wato za a yi shi da ran da zai mutu da kuma ran da za a tafi sai Allah ya ce ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Allah madaukakin sarki yace zalika Isa ibn Maryam wannan bawon Allah da yake wa inni Abdullahi har zuwa karfi to sai Allah yake ma shi ne Isa dan Maryam kaga Allah da kansa ya jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa qaulul haqqi alladhi fihi yamtaru wannan ita ce magana gaskiya wadda ce shakka akan da suke kokonto akan ta ma kana lillahi an yattakhidha min waladi bai dace da Allah ya riki da ba domin mutum yana rikon ɗani domin gajiyawa da wani tunani daban-daban cewa bayan ya girma ya fi ya tallafa masa ko kuma alal akalli ya rika ganin da yana jin daɗi ma a rayuwarsa to Allah madaukakin sarki ba gajiyayye ba ne kuma ba zai gajiya ba to shine Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladi subhana Allah ya fi karfin rikon ɗa shine subhanahu sarki ya tabbata a gare shi idan ka ba amra yadda lamarin ubangiji yake idan ya zartar da al'amari fa inna ma yaqulu lahu abin da yake cewa lamarin kulli kawai kasance fa yaqulu kuma sai kasance shine idan ka ba amran fa inna ma yaqulu lahu kun da ya ce wa kaula zan nan ta daure nunu kafin ta gama daure ta duk abin da zai faru ya faru to shine kun fa yaqulu Isa kuma Allah ya gaya mana a can Ali Ibrahim inda masal Isa inda lahi kama tali Adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun to banda ma din tibasul basirati annabi Adam ba uwa ba uwa ba uwa ba uwa annabi Isa alaihi salatu wassalam akwai uwa ba uba sannan na na Hawwa'u sai uba ba uwa in dai mutum mai hankali ne a cikin ukun na wanda ya wahala ai ba uwa ba uwa ya wahala domin wani can bangarori wato akwai akwai akwai sauki a cikin lamuran su fiye da wancan babu kwata kwata ba uwa ba uwa kuma ya samu ta yaya ta ikon Allah amma ga uwa wata ba za ta yi ajiya akwai ta a ce wai za a sha mamaki a to wannan dama kawai suna da niyyar su faɗi wasu maganganu ne zuwa ga jarumin ubangiji madaukakin sarki idan Allah yake fa inna ba yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya ga dawar zartar da lamari abin da yake kawai zai ce kun kafin kaulatan ta dauri nudin abin zai faru ko bai yi wa inna Allah rabbi wa rabbakum lalle ubangiji shine ubangiji na ko Allah shine ubangiji na wa rabbakum wa rabbukum kuma ubangijin ku fa abudu kawai ku bauta masa kaga umarni annabi Isa yayi cewa bauta wa Allah hadha siratun mustaqim lalle wannan shine siratun wato tabarki wanda yake mustaqimun li taqi ay tawimin wanda yake li taqi liman tabi'a tabi'ahu ga wanda ya yi ya gare shi wa man khalafahu dalla wa gawa wanda ya saba wannan tafarkin kuwa ya bata kuma ya halaka sai Allah ya ce
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم Allah ya ce faktalafa al-ahzabu min bayni sai rundunar gaba ɗayan su kuma sai suka yi sabani a tsakankanin su masu cewa annabi Isa Allah ne sai kuma suka domin duk wanda ya karanta tarihi zai ga lokacin da Constantine ya taba Constantine da suke cewa Constantine ya taba- ya taba tara mutum wajen dubu biyu a a tattauna wanda suka san littattafai tattauna akan matsala annabi Isa alaihi salatu wassalam suke sabani mai karfin gaske wasu ce ai ba Allah bane wasu ce ai Allah ne wasu aka yi tai ya ka samu mutum 380 suka hada akan cewa kawai annabi Isa Allah ne Maryam ma Allah ce Allah Allah ne saboda haka sai kwastan ɗayan din ya goya musu baya duk wanda bai yarda da wannan ra'ayin ba zai ta a kama shi aka ce suka rika yaƙar junansu akan wannan abu to gaba ɗaya uku duka Allah ya kafurta su duka da karka faran ladina kanu inna allaha huwa al-masih ibn maryam kaga wannan Allah da kansa ya fada duk wanda yake annabi Isa dan maryam ne Allah yake kafiri a cikin suratul maida sannan da karka faran ladina kanu inna allaha thalithu thalatha duk wanda ya kuma cewa Allah ɗayan uku ne to shi ma ya kafirta gaba ɗayan zuwa wanda Allah ya bari kowanne daga ciki wanda yake annabi Isa dan Allah ne Allah madaukakin sarki yake wato ya kafurta kan ma mal masih ibnu maryam illa rasulun kad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa saboda haka gaba ɗaya da Allah ya kafurta da wanda yake nana maryam Allah da wanda yake annabi Isa Allah ko dan Allah da wanda kuma yake wato kirinci da yake amfani da ita gaba ɗaya Allah ya rufe wannan magana shine faqta labal ahzabu min bainihim wannan rundunonin sun yi sabani a tsakanin fa wailul lil ladina kafaru lalle azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta min mashhad yawmin azim na halarta yawmin azim na halarta wata rana mai girma ita ce rana alkiyama domin wanda ya karyata alkiyama shine zai cewa annabi ta Allah domin Allah da kansa ya ce ba Allah bane shi ma annabi Isa ya ce ba Allah bane to kaga rashin ya da kiyama shi zai janyo ka karyata Allah sai Allah ya ce أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Allah ya ce a tsaye bihim kai mamakin jin su wa abusir kuma kai mamakin ganin su yau ma ya tuna na ranar da za su zo mana ita ce dai da a wato cikin sajida walau tara idil mujrimuna la kisu ru'utihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na walau tara kai mamaki ina ma za ka ga randa idil mujrimuna la kisu ru'utihim ranar da mujrimai za su durkusar da kawunan kowa ya ajiye fuska saboda saboda jin nauyi idan mutum ya yi ma kaji sai ta bayyana ƙarya yake idan kuka haɗu ba zai iya haɗa ido da kai ba ko ba wata ƙarya in dai kuka haɗu ba zai iya haɗa ido da kai ba za ka yi da sun fiye da kai to shine Allah yake la ki turu rusi rabbana sami'na a rabbana awsalna wa sami'na da kansu zaka yi suna cewa ya ubangiji mun gani kuma mun ji to shine Allah madaukakin sarki yake to kai mamaki jin su da ganin su lakin yawma atuna da ran da za su zo mana lakin zalimun al yawma sai ya zalimai a wannan ranar fi dalalin mubin suna cikin bada wanda yake mabayyani ai la yasma'una wa la yusiruna wa la ya'qilun ba wani ji da zai ga kirki a cikin wuta ba za su gani ba kuma ba za su hankalta ba a daidai wannan lokacin to a daidai lokacin da suke neman shirya kuma Allah ba zai shirya da su ba domin lokaci ya kore ya Allah yake
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون Allah madaukakin sarki yace wa anzirhu ay anzirin khalaika yawmal hasra duka halittu kai mutu gargadi dan ganda wato da ranar da za a yi nadama ranar nadama ran da za a rarrabe tsakanin ɗan wuta da yan aljanna shine wa anziru yawmal hasra isko bi al'amru lokacin da Allah madaukakin sarki zai zantar da al'amari a ware yan aljanna a ware yan wuta kuma kowanne daga cikin su zai koma bangaren da Allah madaukakin sarki zai yi magana da wa hum fi ghaflatin dai lokacin wato suna cikin rafkana dangane da abin da aka yi musu gargadi ne cikin rafkana a duniya an ce musu zuba Allah sarki wa hum la yu'minuna kuma ai la yusaddaquna bi ko la yusaddiquna bi ba su gaskata abin da aka gaya musu ba Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga hadisi Ibn al-Qudi Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi ya ce idan da kala ahlul jannati al-janna idan dan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun nari nara ɗan wuta ma suka shiga wuta yujawu bil maut za a zo da mutuwa ka annahu kabshin amla kamar katon wato rago amla wanda yake fari da waki a jikinsa katon rago na layya haka za a zo da mutuwa dama ba wanda ba wanda ya taba ganin ta sai wanda ya mutu din shi ko ne da ya babu labari ba to a ranar kowa zai ganta da dan wutar dan aljanna shi za a yi da cikin da da ake faɗa cewa wato mamaci yana haɗuwa da wasu matakai guda uku da kai baka haɗu da su ba na farko shine ya yi idoli da mutuwa mala'ika ya ganci kurukuru kai ba ganci wanda kake a rayu wannan abu ake so in ka je kan kabari ka tuna sana abu na biyu da ya shiga ya shiga wani rami da wanda ba wanda ya san da yake cikin ramin dinki sannan abu don ku je haɗu da matsa ta kawari kamar yadda annabi ya faɗa da wani zai kubuta da sa'ad bin mu'az ya kubuta daga wannan matsa kamar yadda za mu zo aya nan gaba da za ta nuna a wannan sura to saboda haka lallai sai ka rika tuno waɗannan wato abubuwan to a daidai lokacin za a zo da mutuwa sai annabi ne ta yato islam ya ce ba yuka ya halin janna sai a ce ya ku yan aljanna Allah ya sa mu na cikin hal ta'rifuna hada kun san wannan ba wanda ya zanta ko da yake wanda ya kankana mutuwa ya danta kun san wannan kala fa yajra ibuna fa yanzuruna fa yaquluna na'am sai su yi tunani ko ai tsara mata ido ce a mun danta an danta ba wanda ya tafi aljanna ai ya san mutuwa kai da ni ne da duk ba mu danta ba yanzu saboda haka sai su ce na'am hadal maut wannan ai mutuwa ce fa yuqalu ya ce ya ahlan ya ku yan wuta hal ta'rifuna hadha kuma kun san wannan kuma sai su nutsu su zuba wata ido su a mun santa hadal maut mutuwa ce fa yumaru bihi fa yuzba sai a ce to a yanka ta gaba ɗaya ita ma mutuwa me zuwa ta dauran ita ma yanzu a yanka ta sai a yanka mutuwa tunda a zuba rago ta zo kala wa yuqalu ya ahla janna khuludun wala maut sai su ji murya kawai an ce ya ku ya aljanna za ku dawwama a ciki babu mutuwa daga yanzu wa ya ahla an-nar khuludun wala maut ya ku yan wuta kuma ku dawwama a cikin babu zuwa a daidai lokacin ne za a ji wa wuta wanda a samu kofar da a wanda ce kayan ku in aka wanda ce kofar gida ai ba fita Allah ya kare to saboda haka wannan shine isku bi al'amru wa hum fi ghaflati wa hum fi annabi alayhi salatu wasallam ya karanto wannan ayar yace wa andirhum yawm al-hasrati isku bi al'amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun to sai Allah ya ce إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Allah madaukakin sarki yace inna nahnu narisu al-arda lalle mu nahnu narisu al-arda mu za mu gaji kasa wa man alaiha da duk wanda yake ban kasa ai za mu zo mu tadda Allah ya ara mana lokaci inda za mu ji ubangiji da kansa zai rika tambaya liman mulku yau yau mulki na waye ba kowa to mutuwar ba ta tafi mala'iku babu su ba mala'ika jibril ba mika'il ba israfil ba kowa ba amsa sai Allah ya ce lillahi wahidin sahar lalle mulki ya tabbata ga alwahid wanda yake daya daya tilo alqahar wanda yake karfin kowa in ka kai ya wuri din ya qaharu ai idan wani ya takura ma akan gaskiyar kai sai ka kariya shi Allah domin kan alqaharu Allah yana ga ba ni ne ku karfin kowa in kai ka bu karfi na ka bu karfin alqaharu kuma وهو القاهر فوق عبادي الله شيء القاهر akan bayi gaba daya amma yanzu to za ka yi ta akan gaskiya za ka to ne akan gaskiya za ka wanda ya matsa ba Allah zai ka karya shi to shi ne Allah madaukakin sarki yake ga ya mana inna nahnu narisul arda wa man alaiha misali bibi ne ka ja kawai wani ya zo ya oma take kawai ya hau ta kai kuma kai ka san ba wani kwana kwana da kai ya kai ga kudin ka ga komai kwana biyu ba ka nan yazo kawai da rigewa akwai irin wannan irin rigewa to ka koma kai kai masa kai masa Allah da kai masa rana kai masa da yamma to Allah madaukakin sarki yace inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un kuma gaba ɗayan su gurin mu za su dawo sai Allah yake واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا Allah madaukakin sarki bayan ya gama ba mu kissa ta Annabi Isa alaihi salatu wassalam kuma an yi mana wa'azi a kasa sai aka koma kissa ta Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam domin kamar yadda malamai suke faɗa suratu Maryam sura ce da bayan labarin Maryam din kuma mun jawo wasu labaran na wasu annabawan an tattaɓo su wato wurare daban-daban sannan sura ce da malamai alarmomi ke cewa tana cikin surori hudu da suke da daɗin biyawa Maryam tana da daɗin tilawa musamman kana fahimtar me kake faɗa daɗi ne da ita wajen tilawa da suratul maryam da suratul safat da suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an da kuma suratul mulk tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku al-ramumi sun ittifaqi wayannan sun fi kowace sura daɗin biyawa amma zai iya yiwa kai kuma akwai wanda ta ba daɗin biyawa amma wayannan ana faɗa musamman kana jin ma'ana suna da daɗin biyawa kwarai da gaske to Allah madaukakin sarki duka Qur'ani yana da dadin biyawa amma dai an zabu wayannan saboda ana ganin wato gaba gaba Allah yake wasko ka ambata fil kitabi a cikin wannan littafin Ibrahim ka ambata musu Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai Allah yake innahu to ga ja fara bada labarin za a ambace shi innahu lalle shi Annabi Ibrahim kana siddiqan me yawan gaskatawa ne nabiyan kuma annabi ne mai yawan gaskatawa domin duk abin da Allah ya ce annabi Ibrahim yana cewa sami'na wa ata'ana babu wanda Allah ya taba yau jarabawa ya ci ɗari bisa ɗari abinda yan bukun ke kira 5 point ya samu 5 point wato 0 0 dot komai ya ci sai annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam domin shi Allah ya ce wa Ibrahim annabi wafa وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن duk jarabawar da Allah ya mace da shi sai daga cikin jarabobin shi ne misali Allah ya jarabe shi da cewa ya yanka ɗansa kuma ya amsa ko falamma aslama wa tallahu lil jabin wa narinahu sai da ya kwantar da ya kwantar da wato dan nasa Allah ya ce kadi sakkata rubiya lallai mafarkin da kai ka mafarki zai Allah ya ce yanka da amma ya tashi ya dauko kuma dan da yake bidin ya dauko shi zai yanka shi Allah ya fanke shi da wato rago daga gidan aljanna saboda ne gaskata alƙawarin da Allah madaukakin sarki wato ya dora masa sannan ya shekara 80 Allah ya ce zai wa kansa kaciya kuma yayi shekara 80 da wani abu ya zai wa kansa bil qaddu ko bil qaddu in aka ce bilkadu shi ne da wato guduma ko gatari ce gatari ya ɗauka ya dace da kansa ko kuma a wani guri da ake kira wato kaddu din kamar yadda ka karanta a adabul mufrad za ga luga biyu ne to Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da abubuwa daban-daban kamar yadda mun biya wato suratul suratul baqara wa idza ibrahim dan kuma akwai hadisi na bukhari da yake karin bayani akai abubuwan da duk Allah ya jarrabe shi duk sai da to shine innahu kana siddiqan lalle shi ne gaskatawa ne mai yawan gaskatawa duk abin da Allah ya tsora masa yana gaskata cewa gaskiya ne nabiyyu kuma annabin Allah ne ikana li abiyi ka tuna lokacin da wato yake wa mahaifinsa azara domin haka Allah ya gaya mana a cikin suratul an'am wa ikana li abiyi azara atattakhidhu asnaman alaha duk wannan bibiyar bibiyar da za a je wace ba babban zane ko kaza ne ko kaza ne zance mafi inganci azara mahaifinsa ne wannan kuma darasi ne da Allah yake wayarwa cewa kai ma ka shiga taitayinka mahaifin annabin Allah bai ba Allah ba Allah ya kona shi da kai kai da ba dan kowa ba dan annabin Allah bai ba Allah ba Allah ya kona shi da kai kai da ba dan kowa ba Iza idan babanka amshakin malami ne ko kai kana shinkawo mahaifinka jika annabi alaihi salatu wasalam bai garibi to abin da ake so a gani kawai kana abin annabi alaihi salatu wasalam shi yake nuna kana kare gidan wannan ita ce nagarta amma idan mutum zai zo ya mafafe da wani gidan nagarta kuma ya rika shuka tsiya wannan ai cin mutuncin gidan yake ba إذا كنت إذا افتخرت بآباء لهم شرف قل لا سلكت لكن بئس ما ولدي إذا كان alfahari. biya bayin lahu sharafun da iyayen da suna da daukaka sai mu ce da radda gaskiya ka faɗa bai kun ka mutum kirki iyayen ka mutanen kirki ne kullu ka radda za mu ce gaskiya ne lakin bi sama wala bi sai dai da abin da suka haifa farai kuwa saboda haka annabi nuhu ku duba ku ga da ya tashi ban wato bi cewa ya bunayya ya ya dan dana kaga akwai tausasa a kalmar amma da ya ga ba zai ba Allah waje yawa shi kuma ga ya ba kalmar ba amma annabi Luqman da yazo ya bunayya da ya ga wa'azi yake ba kuma yana sauraro ba ita ita mai tawa ba to shi da Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa innahu kana sadiqan nabiyya in ka tuna kana da abi lokacin da ya ga ya ba ya gunta azara ya abati ya abbana abba duk da cewa ba musulmi bane amma yana cewa sa abba lima ta'budu ma la yasma'u dan da yasa zaka bauta abin da baya ji wala yusiru kuma baya gani wala yughni anka jaya kuma ba zai wadatar da kai komai ba me yasa ya abati ya abbada inni qad ja'ani min al-ilmi hakika wala bi ya zo min na ilimi malai ya cika irin wanda bai zo ma ba kaga ba kalma ya dora ba cewa abba jahili ne kai ba ga yake ba ina da wani ilimi irin wanda bai zo maka ba akwai ladabi a kalma fattabi aini lalle ka mun biyayya a hadika zan shiryar da kai kira'an hanya wadda take kawiya madaliya ya abati ya abbana la ta abudu kenan kada ka bauta wa kenan me yasa yake da shi kada bauta wa kenan saboda duk wanda yake bauta wa wani ba Allah ba ko yake biyayya ga wani ba Allah ba to shi ne yake bauta shi da Allah yake alama ahadi laikum ya bani adam Allah ta abudu kenan kin bayi alƙawari da ku ya ku dan adam cewa kada ku bauta wa kenan bauta kenan kuma shine wato wani ya baka doka da wata Allah baka bi shine bauta kenan to shine la ta abudu kenan kada ka bauta wa kenan inna shaytana lallai shi kenan kana ne wa amana asiya ya kasance asiyan ne yawan sabo ba asiyar ba asiyan ne yawan sabo ne rahmani ga ubangiji ne rahama kaga mun fara da ba to goma sha tara ka zo a rahman ko to nan kuka lissa ba ta dauke nan ta biyu ta uku ko to ta uku to sai ta ya abati ya abba na inni akabu an yawattaka azabu min rahman ga wata lallai ina jin tsoron kada azaba ta shafe ka daga ubangiji ar-rahman ne rahaba domin an ta maimaita wannan sunan ne domin ba ta yarda da shi ba wanda annabi ya gaya mana cewa rahama da ubangiji yake da ita gaba ɗaya duk wani abu da ka gani na jin kaya da yin sa duniya guda ɗaya aka sauke duk tausayin da ka ga ana yi uwa ta yi tausayin ɗanta dabba ta yi tausayi idan kana kallon national geography din nan da suke nuna za ga idan zafi ya zafi biya ba ta tausayi in zafi ya zafi tana wani wankan taɓu duk wanda ya je ko ko ko ko shiga kai YouTube ka rubuta wannan abun akan jiwa za ka yadda suke saboda haka idan ta zo tana wannan wankan ka duba yadda yanayin jiwa yake za ga wani lokaci har ta ke ɗan daga jama ba ta kewa ba ke ta ne da zai jira shi ta kewa da ta tausasawa kamar yadda kaza ta kewa ɗanta ko ƴaƴanta ta taka ɗanta amma ba da niyyar mai ba cutar da shi to duk wannan barawar da kake gani gaba ɗaya ɗaya ce aka sako da ita duniya sauran tasa'in da tara gaba ɗaya aljanna za a samu nan tasa'in da tara duk gaba ɗaya an ajiye su ranar alkiyama Allah ya yi saka sa aljanna da sai Allah maɗaukakin sarki yake wato ya abad ya kai abbana annabi ibrahim ya ci gaba da faɗa in ya kafu an yi masaka azabun min rahman fa takuna li shaytani waliya idan kai haka kuma za ka zanto waliyi shaytan majibincin lamarin shaytan wanda yake jibincin lamarin shaytan shaytan da yake shiga masa duk abubuwansa shine fa takuna li shaytani waliyan nan dai wato za ka zanto majibincin lamari da shaytan ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا kuma Allah ya cewa wanda ya riki shaidan a matsayin majibincin lamari ba Allah ba to hakika ya tafi tafewa mabayyana sai Allah ya ce
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا قال أراجب عن أنت عن آلهتي يا إبراهيم لن لما يقول تجيب لبكيتي أراجب أنت عن آلهتي yanzu iya allolin namu kake aibantawa su kake aibantawa ba ka wato kaunarsu ba ka son su ya Ibrahim ya kai Ibrahim la in lam tankanki wallahi baka dina ba wannan wa'azin ma da kake zuwa kana ne idan baka dina ba la arju mallaka zan jeje ka domin shine karfan karshen abin da suke yi wa mutum na uku ba a wannan lokacin tun a baya baya ma domin shi annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wato kalubalen da ya samu shine gaba ɗaya duniya gaba ɗaya ba mai tauhidi ba a tauhidi an yi nisa da shi lokacin da Allah ya aiko shi to shi za ya zo wato a tsaka da wuya da bahaushe yake faɗa gaba ɗaya duniyar ba wani furfushin tauhidi babu zallar shirka ake to shi ne wato yake cewa kuma ƙarshen abin da suke yi shi ne idan ta kure shi ne a jefe ka kamar yadda a sahabar kafin za ku iya tunawa innahu in ya zaro alaikum yarjumukum ko au yu'idukum fi millatin shi ne ƙarshe a zo a jefe mutum shi ne ƙarshen wulaƙanci da za a yi mata to wallahi idan baka daina min wa'azi waje na sa an jefe ka la in lam tantahi in baka daina ba la arjuman naka sai na jefe ka da ni har da ni za a jefe ka wa azuni maliya abin da nake so ka kaurace mun tsawon lokaci ne tsawo ba na kan ganin ka kala annabi ibrahim na jin wannan sai yake salamu alaihi aminci ya tabbata a gare ka abinci ya tabbata a gare ka kamar ka ce ni ba tashi hankali na zonewa ba ba da niyyar tashi hankali na faɗi wannan ba wasu malamai suka ce a'a irin da abin da Allah ya bada umarni ne wato wai idan ka taba hubul jahilu da kalu idan jahili ya ba wauta sai ka ce salama yana ba wauta zagi idan zagi ne ya maka har kowa ya zagi domin ba kowa da biya ke ba yanzu za ka zama professor a titi yanzu yanzu nan Allah zagi ba ai yanzu na rufe kwamfutar nan na kusan cimo shi haka sai ka yi mamaki domin iya murin sa iya iyawa ta ba shi da malami haka ake gaya wa hudu wanda zai duniyanci rashin mutunci da gegantaka ba ba malami ne da ba in ka ga mutum baya yi to baya yi ne saboda Allah baya so amma zagi da me ya ciki babu wani abu kawai iya murin sa iya iyawarka shi ba so ake yau ka zaɓo kalmomi wanda suke masu kyau kai amfani da su bai zama zaki ba kenan masu muni yake su ai kamar ce nan ne a ce yanzu kowa ya zane ce nan duk wanda ya zane mai kyau a nan shi zai zo na ƙarshe ko duk wanda ya zane mai kyau kai ka kwarace a wajen zane kawai ka zane mai kyau domin ke ɗan labarin da ake bamu shi kawai ko aljani ko a ce ka zane aljani ka zane mai kyau wallahi ba za ka ci ba in kana so ka ci sosai to ka yi shi ya fi na kowa muni to kai ne za ka zama bai to haka ita ma a jar ko zaji ko shegantaka ba ta da malami yanzu yanzu nan ko me yi za ka yi haka ya saba gaya wasu matasa lokacin da ake yayin ask down ask down din nan sai a sako da wando rabar zuwa wu nace nace wani saurayi nace wannan abin da kake ba kowa zai iya nace wannan hadisin da ka gana zo biya yanzu sai ya rufe jini ma ne me ya ciki nace kowa zai iya nace ba za a yi bane saboda Allah baya so kuma ba wani abin kirki da zaka sannan kuma zai tsora fiye da zaka bani in je na yi aski sannan riko budurwa da sigari a hannu kai ba kai wannan ba nace ka ga na wuce ka ba shi da malami saboda haka duk wata shegantaka da kuka ga ana yi kowa zai iya Allah abinda kowa ba zai iya wajen abin da yake nagarta domin sai ka koya haka karatu ba wanda ya ce za a je shi kawai ya zo da ko kwamfuta ko littafi ya ce ba za a karanta sai ka koyo amma sai gantaka ko baka koya ba yanzu yanzu nan ba ka bukata a ce waye ne to din ka kai ne mento din kanka sai dai kawai an kore a ce mento din ka shedan domin shi ne aka nada shi kai ko da baka da rawani ma kai ka nada kanka limami ne wanda ba sarki ne ya nada shi ba to saboda haka Allah madaukakin sarki yake salamu alaihi nan da Nabi Ibrahim yake abin ni ba tare hankali na zo nema ba Allah yake wa idza sami'u al-lagwa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum ko salamu alaikum la tasjil jahilin haka Allah ya kuma gaya mana suratul qasas yace ne Allah madaukakin sarki yake wato ta'astajiru laka rabbi zan ci gaba da nema ma gafara wato ubangiji na wannan alƙawari annabi Ibrahim ne yayi wannan alƙawari to shi ne a suratul shu'ara dan Allah ya ara wannan lokaci za mu zo bugaba inda yake jawab bin li'abi Allah ka gafarta wa mahaifina ya faɗi wannan ne saboda alƙawari ne amma falamma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabara aminu ragaran da ya gane cewa abu wato magautin ubangiji ne baya san Allah sai barambar da shi yake da gero abba ba ni ba kai inda na yi iya abin da zai yake ba ni ba kai amma me yasa ya faɗi wannan wato alƙawari ne ta astaghfiru laka rabbi shi sa da yazo ya ubangiji wa bil ladhi Allah ka gafarta wa abba innahu kana min abdalil amma bai na cikin fatatu shikenan alƙawarin shi abin da wani yake alƙawarin shi sauki to shi Allah wa dauke sarki yake to um innahu kana bi ta tasjur laka rabbi da sallu zan ci gaba da nema ba gafara ubangiji na innahu kana bi hafiya lalle ubangiji ya kasance hafiyan ne tausaya min ne wanda ya yarda da ni ne duk abin da nake na miƙa masa yana yarda da shi ne hafiya ne tausaya min kuma duk abin kamar tsalle ne ne a gurin Allah shine innahu kana bi hafiya sai Allah wa dauke sarki yake wa atabilukum wa atabilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi ata wa ad'u rabbi ata alla akuna bi du'a'i rabbi shaqiya Allah wa dauke sarki yake wa atabilukum nan da Annabi Ibrahim ya dora yake kuma zan kaurace muku wa ma ta da'una ai wa ma ta abuduna da duk abubuwan da kuke bautawa min dunillahi wadanda ba Allah ba wa da'u rabbi kuma zan roki ubangiji na asa Abdullahi da Abbas yake tabbas shine asa tabbas Allah aguna bi du'ai rabbi shakiya ba dan taba kasancewa wato marajin arziki ba dan gani da roƙon ubangiji na saboda haka zan ta roƙon ubangiji na kuma zai amsa sai Allah yake فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Allah ya ce falamma atazalahu yayin da ya kaurace musu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ma ya'buduna da duk ababan da suke bautawa min dunillahi ba Allah ba Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba sai muka ba shi da bayan matarsa ta tsufa ta tsufa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya girma saboda haka wa habna lahu ishaqa sai muka tsara wa da ishaqa wa yaquba kuma muka ba shi yaqub a matsayin ne jika domin annabi yaqub jikansa ne da ne ga annabi isa alaihi salatu wasalam amma ba da yake sai an gwama ne saboda don Allah ya faranta annabi ibrahim sai da wato kafin ya bar duniya sai da jikokin nasa suka taka ya rika wasa da sai da suka girma suka taka ya rika wasa da su to shine wato waya aquba to wa kullun ja'alna lahu wa nabiyya gaba ɗayan su kowane mun sanya shi a matsayin annabi shine malamai suke cewa a karkashin nan shine wa min wara'i ishaq yaquba bayan annabi ishaq muka ba shi yaqub kamar yadda Allah ya faɗa a suratul baqara am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun saboda haka annabi ibrahim alaihi salatu wasalam Allah ya mata gome domin shine wato a zuriyar ta kasance zuriya ce ta annabawa wato tun daga kan annabi ibrahim har zuwa kan annabi muhammad alaihi salatu wasalam gaba ɗaya su dangi annabi ibrahim gaba ɗaya domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kakansa to wanda ya fike da annabi ibrahim shine annabi isma'il domin shine uban larabawa gaba ɗaya shi kuma abin da ya shafi wato yahudi su ne bani isra'ila su ne annabi ishaq kasansa kira tsada annabi ishaq bani isra'ila kasa annabi isma'il kuma larabawa gaba daya duk wani annabi ba larabe to tsada annabi isma'il ne shi sa wale suke cewa wayannan sunatan yahu da kake gani ba shiga yahudanci suke ba su ne asalin yahudawa ba wayannan dai da suka matsawa yan filistin asalin mutanen rasha ne suka tsallako su masu wannan shuɗin idanu duk da ɗaya su wannan ba asalin yahuda ba ne in kana san asalin original da yahudi ba yahudan iran da na maroko da ire-iren wayannan garuruwan su ne asalin yahudawa wanda suke ɗanɗauna wato a na annabi ta kalai salatu wasalam su ne yahudi tuba babu da ake faɗa su ne asali wayancan ku shiga yahudan sai su kai yan ba da lafiya ne to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa kullun gaba ɗayan su ja'alna nabiyya mun sanya ka sun zama annabawa duka kaga annabi Yaqub bai zo ya ya goma sha biyu ya goma sha biyu ya haifa kuma kowanne zai da zama kabila ya zama kanta shi ka ba da gaske ce a wato a yadda yadda ba da Allah ya tike da ya cike da wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da annabawan da za a yi a baya kuma sai za su iya linka da da domin a wancan lokacin za ka iya gani kamar sakwata kawai annabin ka daban shi ne ulama'u ulama'u wa ulama'u a ummati an biya bani isra'il shi ne za ku da ce a rana ɗaya juro annabawa arba'in saboda yadda kake ganin kowane gari da malami to kowane gari annabi za a tura musu domin ya zo zai dora da shari'ar wato a taura ko kuma wata ko injila misali mafi yawanci suna dora akan a taura idan mutum za ka ce ne bambanci tsakani ana ta cewa kullum da Allah nabiya kowane daga cikin su mun sanya shi annabi ne bambanci tsakanin annabi da manzo shi wasu a da sai a gaya wani a ce annabi shine wanda ba a aiko shi ba shi kada ya ga aiko shi zuwa kan kansa manzo kuma wanda aka aiko shi zuwa ga mutane idan ka bada wannan ma'anar wato da an je wasu wurare ba za ka iya fita ba ba za ka iya fita ba saboda haka kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundirina ya za ka fita mubashirina wa mundirina sai ana ji albushi kuma ji gargadi ka ce ba aiko shi zuwa ga kowa ba to saboda haka shi da abin da ya fi inganci shine ko kuma wanda suke mafiya inganci a maganganu ka dauka cewa annabi shine wanda wato ya zo ya tsora akan shari'ar wani annabi amma yana da'awa manzo kuma wanda aka bashi sabuwa fil wannan magana ta fi kwari akwai maganganu sun kai biyar amma wannan magana ta fi kwari dangane da maganganun da malamai suke kawowa to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa habna lahum min rahmatina lalle mun ba su daga rahamun wato kaga mun ba su daga rahamun mu shine mun ba su annabta waja'alna lahum lisana sirqin aliyya sannan mun sanya musu lisana sirqin har ke na gaskiya aliyya kuma madaukaki ba da kake lisana sirqin shine abinda annabi Ibrahim ya roka a suratul shu'ara ya ya take waja'alni lisana sirqin fil akhirah Allah ka sanya mu wannan shine kyakkyawan yabo a bayansa shi sa kowa yake kilemin annabi Ibrahim nasa saboda Allah ya amsa yahudi ya ce annabi ibrahim na kai a a me ake kiran su kiristoci sun ce na ne musulmi sun ce kowa idan ya zo sun kawo yake annabi ibrahim na kai kowa yana kilemin na kai to shi sa annabi alaihi salatu wasallam yake bayani akan gidan wato annabi ibrahim din cewa innal karima ibnul karim ibnul karim ibnul karim sai ba da tayakin da annabi Yusuf cewa mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja Yusuf dan Yaqub Yaqub dan Ishaq Ishaq dan Ibrahim to kaga wannan wato duk wanda yazo yanzu yana kilemin annabi Ibrahim na gani saboda wannan kyakkyawan yabon gaba ɗaya annabawan ba kowanne daga cikin su idan mutum ya zo zai rika kilemin na gani to shine malamai suka ce kaga abin da ake so magabata da shugabanni su dauka kenan ka zo ka yi abin da bayan ka mutu za a ce wani shi ya mana kaza musamman yan siyasar nan wannan ayoyin ne kamata a rika biya mu cewa idan an zo kai komai riyar da ya kai mana kai yi abin da za ka bayan gujewa ka da ba ya aikin jama'a ne bayan gujewa ka za a ce wannan fa gurin wane ne ya yi wasu da sun zo jikoki idan bayan zamanin ba su ba addu'a ba wannan ta zuwa baya za su ba addu'a domin amfanuwa da suke da gurin amma babu ruwan su yanzu za ga kawai mutane suna yin wasu abubuwa ne wanda suke na sa rai ba wanda al'umma za su amfana da su ba to shine Allah madaukakin sarki yake waje Allah lahu waje Allah lahu lisana sidqin aliya mun kuma sanya musu wato ambato madaukakin shine lisana sidqin aliya sai Allah yake واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الله ولو فتن سنكيتي واذكر في الكتاب كأنبتاء النبي موسى في الكتاب أتكون وانا الكتاب الجيوى قرآني innahu kana mukhlasan lalle ji annabi Musa ya kasance zababbe ne a wata kira'ar mukhlisan min kilasi ne dan Allah yake abubuwanka wa kana rasulan kuma manzo ne nabiyan kuma annabi Allah yake wala da ilahu min janibi turi mu kuma wato mun kirawo shi min janibi turi a bangaren wato dutsen nan na turi sina al'aimar ta bangaren dama daman wa daman dutse dutse bai da dama daman annabi Musa alaihi salatu wassalam wa qarrabnahu nabiyya kuma mun kusanto da shi nabiyyan dan munajat wa habna lahu min rahmatina lallai mun ba shi daga rahman mu akawo haruna mun ba wa dan uwansa annabi harun nabiyyan mun ba shi wato daga rahman mu mun ba wa dan uwansa annabi haruna annabta wannan ayoyin ya kamata ku danyi bayani akan su ta ne zuwa ma fara ta ko kitab mu ji daga da annabi Musa ya dawo har wannan abubuwan ka faru abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya jima mana muna da minti biyar akwai wani ba Allah ya turo da takarda yana addu'a a sama cewa ne mana fata alkhairi gaba daya to tambaye da yin ya halatta ya farilla ya gume nafila wanda zai yi farilla da zai ga mai nafila yana yi a malikiya ba a yi amma sauran mazhabobi sun halatta za a iya yi dalili kwa shine annabi alaihi salatu wasalam lokacin Mu'az Mu'az dan Jabal ya je ya ji Annabi alaihi salatu wassalam sallah a masallacin sa na Madina ya koma ungo ke je wa mutane limanci to tambaya da za a yi ba da hadisin Bukhari ko ne ya inganta kai ka san dai ba a farin biyu haka ne yawa to dai na kula ce dai farin lafiya ce na kula wanda ya ba Annabi ko wanda ya wa jama'a eh wace ce na kula kai yanzu za ka yi ta sallar da ka ba annabi da zama nafila don Allah sun sha ba ne suka ce wanda ya ba annabi alaihi salatu wasalam farilla ne wanda ya zo ya jaje ba ba nafila idan ba ka yadda ba karka yi simple ba hayaniya an bayyana da kyau ko wannan ji ne sannan na biyu akwai wani dalilin banda wannan amma wannan tunda hadisi ne ingantacce ya isa shin mutum zai iya bin wanda ya rasa wato rakawo'i domin su yi jami misali masubuci yana sallam ya zo yanzu da yana sa kwaɗayin jami yana zuwa masallacin anidar amma sai tarar da wani raka a ɗaya samu raka a ɗaya ya tashi yana ramowa kai kuma kaga ba ma masallacin da za ka samu sallah kawai sai kai zo ne ya halatta ko bai halatta ba ya halatta domin hatta malamai sai ibnu abdul bar manyan malaman malikiya wasu dan sai dai a akari da malam wato malikiya ta yi bayanin cewa ba abun masubuki sallah amma da aka zo ta gaba aka ce mutum ne ya zo daga baya kawai ana cikin limanci ana cikin limanci kawai ya zo daga baya sai ne ma alwalarsa ta balle ko na da alwalarsa ta balle ya fita wani yana baya raka a ɗaya za mu ce ya zo ya cike gab shi ma kuma liman sai alwalarsa ta balle kawai sai ya janyo wannan ba ta buke alhali raka ta uku ake shi kuma ta ɗaya ake ai sun yi wannan bayanin askari gare ka duba da kyau shi ne malamai can da suke ba su amsa suka ce to a idan ba masa buki aka yi domin za ku kira shi ya ƙaro rako'in sai muku sallama ku yi tare wato matsalar addini ko wallahi ko da yanzu idan mutum yana wani da tafa ba rigima a ciki ba hayaniya ba wata hayaniya idan ka ga mutum yana hayaniya to to gaskiya yana da kan rai amma ba hayaniya idan abu ne kai wanda zuwa ce ni dalilin ka ni da kai ba kure kaza ba me yasa kai kaza ai saboda kaza da kaso to wallahi ban sani ba an me marjayi kan ba marjayi kake so sai ka bani rafara in je in duba shikenan domin so ake abu Allah ta alima alim a koma zuwa ga Allah ta alima alim malamin wannan kuma tambaya ta uku yace a cikin abokansa da suke zuwa karatun nan yace akwai waɗanda ya san cewa sun dau akalla wata biyar ba ta magana yace kuma suna zuwa karatu ne yace to dan Allah yana ta wajiya dan Allah a ja kullun domin ya tabbatar yanzu magana da ake suna ji sai gaba kuna ji in ba ga wajen zama gonono Allah duk wani abu da zai je faru ko bai yi a kuni za yi ko bai yi zamani yana samu tsakanin harshe da hakori kuma za ku ga wato mutum ne kullata bai da dadin zama gwara ka samu mutum mafadaci amma bai da ruku wanda kare ba zai ba amma shi kenan amma irin wannan masu rukun sun fi kowa sun fi kowa ba wa mata wahala Allah saboda haka ni dai na ga ba wani lokaci za a dauka da yawa ba muna jan hankalin su sani cewa annaba dai sa to sunan ya ce duk wanda suke gaba dai ranar litinin da alamin ana daukan aiki a sama ne da su wallahi ba a daukar nasu kuma ya tota da san cewa suna zo su haɗu da Allah ta lau alim domin du yanzu yau babu aji ba ta bu bal batun to karatu kaga suna san rahamar Allah amma kana san rahamar Allah kuma ka toje kofa saboda haka ya kamata a hakurkuntar da zuciya ko me yi a hakura amma a juna hakuri a yaje wa juna domin aikin ke rika zuwa gaba a cikin hudubobi da kuri kudu ba Allah ji da za a rika yi a nan masallaci a cikin mawdu'an hadda wato illa da wato shari na gaba wata ila wani lokacin za a yi dogo a kansa so da haka ina ga ya kamata lalle wato wanda ke da wannan ɗariya kuma muka zo wata gaban nan gaba a karatu za mu tsaya mu karin bayani a kai amma ya kamata wato wannan ɗariya shi ya kuri da girman Allah duk wanda zai zo karatu ana kyautata masa in kuma wata daina mutu kaga an kafa musu hujja cewa su sani cewa ayyukansu Allah madaukakin sarki ba ya karba da karshe muna miƙa wa junan mu ta'aziyya dangane da wannan matashin yaron da yake zama a kan gurin Muhammad Zarafi um wato wato yaro ne dai kowa duk wanda ya san shi harka addini ya san kuma yana cikin ɗan agaji na wannan masallacin masu ba da gudunmawa duk juma shi kawai duk da ganin shi addini kuma ko ko gano shi ne yana zuwa na san tabbaya ne Allah da ya zo wani lokacin yana hijira amma da ya zo yana ta haka yake ni kai ne hukuncin kama da ka irin wannan abubuwan da irin tambayar ba da abin yake irin abubuwa kawai wanda suka zama wato masu sarkaciya cewa an ce kaza kuma an ce kaza ko da yake mutum ne mai san addini haka ya taso shi yana san addini to ga wannan yawan da aka yi mata muna fata Allah madaukakin sarki ya yi kuma ku sani cewa duk lokacin da mutum ya mutu kalmomin da ake faɗa ba su ne mala'iku suke cewa wajaban wajaban wajaban idan na tsiya ne ba haka za su inda a wani abu muka san shi ala akalli idan muka zo mu ce wani ya raza Allah ya ji kansa sai in jiro shikenan amma wasu yanzu ko waje ne ce wannan fa mai kaza din ya yi kwatance akan siyar da yi saboda haka ya kamata kowa ya yi kokari wato ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki yana wato biyayya da ni amma matsalar yanzu matasan mu banda wanda Allah ya zaba za ka kin koma targodiya da wata abubuwa ne ke gantaka na daban kawai na kururuwar ce da ya ja ko dubi ne wani sabari wanda ya kamata tun da wuri ta ilimi tun da bayi gaskiya ta rigayi shari yau ba shari'a take nufi ba sai wululi da shan sigari ba ta yin istighfari sun fi san magana shira'i bai ga musu za su kabari a gare shi wato wannan wannan a gare shi za su gaba sai da suna faɗa da da tije ne ne wasu faɗa sai a rika wadan sa ido ne ko ba haka ake ba saboda haka ya kamata mu lura da kyau cewa wannan rayuwar gaba daya wato gudun bidiyo kawai muke kowa bai san yaushe kwanan sa zai kare ba na tabbatar wata ɗaya da rabi baya Muhammad Zaharuddin da ya taɓa tsammanin zai shiga kabari ba bai taɓa wannan tunanin ba amma lokaci guda rashin lafiya ta zo gaba ɗaya kuma ya zauce yana koma yana wani yanayi da bai ma san inda yake ba a ce rashin lafiya ne na ajiyar saboda haka ko shakka babu wannan wa'azi ne mai yawa da ya kamata mu lura da shi shi sa ka yi kokari ka koma zuwa ga Allah kana biyayya ga Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu koma zuwa ga yanki muna nasa Allah madaukakin sarki ya yaje mata shi kuma iyayensa Allah ya ba ta hakuri da juriya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon munta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata duk wanda suka riga mu gidan gaskiya iyayen mu da kakannin